أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke yanguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daya ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 442 wanda ya dace da 11 ga watan 6 shekarar 2021 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin sota da biya Allah mun tsaya a ayata 107 a wancan sati yau Allah za mu tashi ayata 108 ta wannan suratul anbiya kafin nan akwai yan tambayoyi guda biyu wanda na isko ta farko yana cewa iya tare da liman an iya tsaye kuma liman ya je ya sujada ya da ta su ya sanin da yake ya matsayin wannan sallah ya zai ya gyara sallah da farko dai mai addu'a Allah ba shi lahiya Allah warware mishi sai ana sallah kana tsaye aka yi ruku aka taso aka yi sujada biyu aka kana tsaye aka aka matsala Allah Allah warware wannan abu wannan raka'a dai ba ta sai kai da sai da raka'a ta gaba kurin sai ba ta raka'a sai ta biyu a iya magana akan wata mu'amala mutum zai yi da iya tare da mai akidar masu cewa ƙura'ani mana su ƙur'ani kadai suke aiki da shi to yadda za ka yi da shi yadda kake ma dukkan harka ta wanda ta yabar hanya za ka mai nasiha uwa irin wannan matsala da farko dai za ka ja hankalin shi da cewa ya shiga wani wanda ƙarshen al'amari ƙur'anin ma zai kawo cikin shi tabbas duk wanda yan wada wani ƙur'anin an kame tambaya a dajin maka aka sauko shi ko na madina ko na nijar ko Najeriya ko wata ƙasa ko wani aka aiko mashi zai ba ka amsa wani aka aiko ma da shi wanda ma ya imani da muhammadu rasulullah to wannan ƙur'anin da allah ya saukar ga wani zaɓaɓɓe cikin bayan shi shi aka saka wannan alƙur'ani kun ba zama guda ba duk abin da ƙur'ani aka ce a yi a ciki shi fara duk aiki na aiki shi fara ya kuma shi fara kuma ya rayu da al'umma ya rayu da sahabbai duk abin da yake a aikace wani wannan ƙur'ani ya karanta da su wani irin wannan ya same ni a gida a sauna aƙida da zaman tattaunawa na mai irin wannan tabbata to yanzu malamin ku waye ga malamin su da wani malamin na ku yanzu ya ce ma kake sallah ya gaya mu ya yake zakka ya gaya mu na shi to wannan bayanin da ya mu a dara daidai ne kai ya ga gaya mu ya gaya mu ne shi ke na gabar hanya ai shi ya gaya mu ga yadda ake sallah yadda ake zakka kuma kai da da'a kuma shi ba da shi ba annabi ya sallah ba da shi ba karba zakat amma ya zo raba kuma dole muku bayar da zakat dole muku bayar da haji na ce kai yarda kuma shi wanda aka saba na alqur'ani ya raye da mutane ya yi kurin kurin laifin su sun ce ga yadda ya kaza ya zama to barin hanya kuma su ba su gane ba hijiyar da su gane ɗan uwa inda irin wanda zaka yi tambaya da yawa da yake yanzu misali nassin ƙura'an ana gamar alhaji a shirin ma'aluma ko haji wasu watannu da cikin ma'aluma da sanannu ana gamar kudin duk shirin da lafi na sashara ko ƙirgirin irgigun wata wata goma sha biyu ne allah ce tun farkon a duka kamar ƙasa ko ya tafi na arba'atun ko a ciki a wata hudu na arba'atun wanda ka rasa ƙura'an ne ka rike shi ya gaya maka a ina Allah ya ce alhaji a shirin ma'aruma ya wata nuna sanannu duk daga bakara tun daga fasi a hannar ba ɗan zai kama wata ɗaya wanda Allah kuma da ce ma'aruma inda an babu wajen koyon sanin a san su a ina za ka zama magana gidan rudu ne gidan kuma ne bai baka amsa wata na nuna tambayar sai kaɗa kai ita min gaskiya mana kuma tsada ita min gaskiya kuma tsada haka ce akwai matsala kai da jirgi zai bai amsa ta ga yamin wani wata bin an gaya muku akwai a ƙurani ce babu ta ce akwai matsala ba ne to na ce shi allah ya ce wata goma sha biyu ta harsa kamar da sai kuma ya ce a cikinsu min na harfa a tukurum akwai gudun al'umma wane ne akwai a ƙurani ya ce babu to ina amsa haka kuma allah ya ce kuma kiyaye su sai kada ka yi zihin doji akwai matsala haka muka ta yanwa ƙarshe ya ce to yanzu Allah ba ka dukiya kuma kasan Allah ce a cikin sulata wato zakata wani baka shakka ya ce haka ne to ya yi kira zakka ba wanda sa ko rubu ya ce min Allah ce man ja bi hasan farwa shara masada man ja bi hasan farwa shara masada wanda ya zo da kenan za mu shiga goma gaba da daya dan sani ya ce goma gaba da daya to shi kuma ya ce min Allah ce man ja bi hasanati falahu aka ce wanda zai da goma shi za a ba yau an ga da Allah ya ce in ka zo da daya shi Allah ce daya zo daya za baka goma ba sai ba kai za a ba goma an ka daya to yanzu nan ka ce da ka ce kuma shi aka ce shi wanda aka ba kin shi wanda ya sana kin shi za a ba goma ba abin ya kada kai tula ko matsala ya wallahi wallahi dimmi da bana ida kamar kawai ka tausaye shi ya ci kuru wallahi karshe qur'ani min zan ka ka ci qur'ani addinin za ce maka ka kallama ƙur'ani kuma ya sani kai imma ma warsh ko ma hafs ko ma qalu dole ya mata kira to wannan kira da kake nan kana wannan da kake kai ya suke su ka ji qalu ka ji warsh ka ji hafs dole ka iya su ya ka sani kuma ko ka san kudin da kai a ina ka same ta wani wa'annan wani kashe da ƙur'anin kashi ya kauce shi don baka muta wallah bai muta rurru ne ba ƙarfi ba wallahi rurru ne abin iya da matsala da yawa da kuma kamar da siya wata ta halaka kuna rurru ne kuma da bai da wani shi ya mutu wallahi duk mai zana ƙi da ya da gaba da ya ko a duniya mai ɗauki kan tsakanin tashi ko duka mai yarin ta wala gaba da ya addini duk mai zana ƙi ne bai yin shi ɗaya lahiya ba haka kuma tambaya wani addini ka tambaye shi cikin magabata annabi ya a tarihi a ba da ba tarihi ko da banza ne ko da banza ku tarihi a wani tarihi a cikin magabata da annabi su wane ne mai wani akida taka ta cikin tarihi har da iska yi har iska ya cikin tarihi addini amma da wani tarihi wasu wane ne aka samu suka su ba ruwan da qur'ani da sunna ko da qur'ani da dai eh ba ba ko bai duniya ta lalace babu kun tsakarana Allah shi da mu wallahi wallahi la akwai matsala Allah shi da mu amma ba mu mutuwa duk wanda ke da game da jawala ne duka ma Qur'an da duka ba da kabarcin mata wallahi duka da zai shiga rudu ne da wuta a ba dole baka amsa dole dole ka kace shi duka duka addinin imanin ka ya rauni ba mu mutuwa wallahi ba mu mutuwa ba mu mutuwa duka maka mun wallahi Allah shi da mu Allah makaranta قل إنما أنحى إلي
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما يوحى إلي na Allah subhanahu wataala ina ba manzon shi umarni sai ka gaya musu ni matsayina yuha ilai wayi ne ni ma aka yi aka gaya mun cewa annama ilahukum ilahun wahid kadai Allah ya hasari abu ba ku da wani ilah ila abun bautar ku abun bauta ne ɗaya tas ilaha babu wani wanda yake da haƙƙin duk abin da yake cewa bauta dogara rantsuwa neman taimako duk abin da shi na ibada ne halitta haramtawa duk wannan haƙƙin Allah ne ba wani mai haƙƙin halittawa haramtawa maganar dogara ko sujada ko rukui duk abin da yake na Allah ne shi kadai ba a roƙon kowa ba a bantu na hanyar kowa ba a kira kowa Allah kadai ake ma shi kadai su suna imani da kuwa Allah ma ilaha ne suke ga ana iya daban daban to shi ne aka ce ɗaya ne ilaha ɗaya ne shi ne shi Allah shi kaɗai ya ce fa har antu musulmun shin za ku mai ƙauya ku yarda da wani aƙida ta ƙarfin Allah kaɗai da ibada haka ce aƙida kuma shawa ɗaukar ilaha daban daban matsalar su ne Allah ta fahimta wannan فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما, ما توعدون نعم فإن تولوا wannan kira da ka musu na kaɗaita Allah da ibada in sun amsa masu idan suka ba da baya suka gaba ba a ɗaya bautar Allah shi kaɗai fa'ul a gantukun alasawa da ya musu ina sanar da ku ku sani ni in sani abu ne ƙarara mana ba ni ba ku a dawa ta yi ƙarara ba wani ɓoro ba wani don haka maganar da kuke yan gaskiya ne a yi kaza ko Allah ya koda azaba ba wannan lamarin azaba halakar da ku da kaza ya ce wannan wa'in adari a ƙarin an bayyadun masu adu tuni ba sani ba wannan abin da ake muku alƙunan azaba ba wannan da masaniya a kusan allah zai yi ko a nesa a gaba wannan abin ba hannuna ba don tsakanin ku da allah lamari ne a hannun allah ni nawa isar waje shi kuma allah
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون شيء الله ya san abin da aka bayyana na magana ya san abin da kuka koye kin ba abin da yake koyuwa ga Allah wani tsakanin ku da Allah wa in adari wa in adari la'allahu fitna زينة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين بس sani ba wannan jinkirtawa da Allah ya muku kuna kaza kuna kafir giri giri kuma Allah ya yi ku ku zama iya wannan zama tun muku fitina ce Allah iya jarraba ku ne kuma wa mata'un ilahin zai bar ku ne ku dan rayu dan jin daɗi dan lokaci ga jiri ya kare ku sani ba kuna da ku ba imani ba imani ba da haka ya tarabbi hukum bil haqq ya Allah ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya idan tare da gaskiya da tsariya wa rabbun rahman musta'anu ala ma tasifun ubangiji mu Allah mai rahama shine mai taimako kan wannan abu da ku sifanta iri iri ku yi wannan magana yau wannan ku kawo wannan magana magana iri iri ne daban na ƙarya da shari'a da da kuke wannan Allah ya bar mu akai Allah shi zai hukunci tsakaninmu shikenan amar mu akai amar mu Allah lafiya sai farkon sura
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم زمش سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس wannan farkon wannan sura Allah na kira duniya gaba da ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji nan kashe ne Allah ke mana ji tsoron shi mu kare ma kan azabar Allah kama Allah wannan kira da Allah ya na kuji tsoron Ubangiji sai ke mana kashe da wani al'amari wanda yake jiran kowa a cikinmu na tashin hankalin kiyama ai don can ne dama asalin halittar ma'anan rayuwar mu a duniya ai wata marhala ce cikin marhala mataki na zuwa la'ira haka Allah ya shirya kasu baka so ba ka imani baka imani ba Allah wannan rana na ƙarshe wanda zai fita da kowa da kowa don yin shafi wannan kuma rana ce ta musamman mai tashin hankali na musamman sai ke ma tunatarwa cewa innan zalzalatin sa'ata shi'un asir lalle girgiza warwarawa ta wani kiyama ta shi'un asir wani abu ne mai girman gaske tashin hankalin babban ne wani kiyama kenan ka guje da tsoron Allah da tsoron kamun Allah ka tashi a wannan hali a wannan rana babu tsoron Allah yace yau mata raunaha
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد التي يوم ترونها رانا تذكى وانا رانا لا سفن تامك تاشي هنكل ونمو yace tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da wata mai shayarwa tadhal za ta fita ta tabar ko ta murdi'a halin mace a lokacin da ɗanta na saman nononta amma za ta yadda shi sai ta kanta za ta yadda shi sai ta kanta wannan saboda tashi hankalin wani ya ce wata za a kudu za ta hamlin hamala mace mai ciki za ta yi bari lokaci guda nan akan fasara wasu cewa a cikin alamu na gabar tashin kiyama irin abin da yake bayyana ko ana suranta maka irin girman tashin hankalin wani kiyama mace za ta mai tabari tashin hankali a tabari ya ce wataran nasa sukara wa mahimmin sukara za ka ga mutane suna su suna maye suna tangadi amma ala ce mahimmin sukara ba su sha kan ba tangaɗi da suke su da suke yi ba kayan su suka sha ba ce walakin na walakin azabar lashe kurin tsananin tsoron tsananin azabar allah na mene ke na irin tashin hankalin da yake bayyana a gabansu shi kisa su wani hali shi yasa ya ka ce mana tashin hankali iya ɗauke ka daga hankalinka kamar da cikin sai musulun aka buhari kai musulun annan sallar salama ke cewa إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة خفاتا قراتا غرلا yace za ku tashi gobe kiyama ɗan wani annabi ya kawo magana saboda irin abin da zai yake a suranta maka da aka ce maka wunin tashin hankalin ya kai mace ta yadda ɗanta mace ta yi barin cikinta kaga mutane na su saboda ba ta bin wake su wani cikin hankalin shi ko saboda tashin hankalin abin da yake gani a gaban shi wannan shi ne abin da yake wakana wanda yake hana mutane nutsuwa ya ɗauke musu nutsuwa a kan halin da suke ciki wanda shi ne allah ya kira kenan ka yi tsoron allah me yake nan ai a can ne a wannan rana ne za ka samu sakamakon jin tsoron allah idan wani tashin da aka yi wannan hurgima wannan hurgita da aka yi sai kana layin wani bai tsoron Allah ba mai halin magana ke magana ke nake wannan kuma tabbas yau tashi hankalin yana shawar duk wanda ana bai ji tsoron Allah ba umarni da daga ayi tsoron Allah ga amfanin tsoron Allah a wannan tashin hankalin da zai wuka na wani kiyama shi ake jan hankalin mu ji tsoron wannan rana wadda wannan abin wannan tashin hankali zai wakana wanda zai sa mutane shiga irin wannan hali da aka ambata na tashin hankali ya ce kenan mutane ba su sha mana suna maye amma ba su sha su ba su sha kayan su ba kudin tsananin tsoron azabar Allah ne ita wannan ruwaya wadda imam muslim ya rutu ta aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani ne akan wani kiyama sai ka ce mata a cikin bayan da yake yi ce innakum tumsharuna ila Allah yawmal qiyamati huffatan qurratan qurala gobe kiyama Allah ce Allah zai tado kowa da kowa huffatan qurratan qurala ma'ana ba kaya shine ma'ana huffatan kuma qurratan babu sutura guranan kuma babu sallatu kenan yadda ka zo kamar makarta katin da wuce yadda ka zo duniya haka za ka tashi hilin kiyama to ita a nan aisha radiyallahu anha abin da ya tada mata hankali don ya ce kowa haka za a tado kowa da kowa a hilin kiyama babu kaya babu takalma ba salatu yadda ka zo kowa suturin da shi kowa shi ta ce ya rasulallah arrijalu wan nisa yanzu ba'dhum ila ba'd ta ce ya manzo Allah yanzu maza da mata a wuri guda ana kallon juna yace ya Aisha inna al-amr ashadd min ayyuhum zalik yace Aisha al'amarin tashin kiyama tashi hankali gudun kiyama ya wuce mutum namiji ya san wannan mace ce a kusan shi ko mace ta san wannan namiji ne a kusanta wani kiyama tashi ya wuce mutum ya san waye ne ba magana sha'awa ta ba magana sha'awa wani wurin ta magana sha'awa ta daɗi ne ba magana ya wuce haka ya wannan ko ina da magana sha'awa ta daɗi ne na baku misali a nan ɗaya cikin abu kama da shi abin da kana a nan arewa wadda benin sun tattare sun tare motoci sun kowa ya ci ƙasa ya rufe ciki da maza da mata wanda suna saka su sama ana tauye ana kai da kawo a sama kwanan tahiya maza da mata a wuri guda kowa ya rufe ciki sun yi abin can an ƙura ta kwanta sun ba shi na kwasa sun lalabe da lalima sai ɗaya cikin 'yan kwance namiji sai ta yi ba sai ga mata a san shi daga mata haifar da mata haifar da mata ta ce a ina mazan suke ta ce a ina ina mazan suke ba magana maza bai san ba da mace a kusa yi shige bayan ta kula da kwanta wacce kuma ta ga mata ta ce a ina ina mazan suke kenan wa a duk gida da magana kenan magana mata namiji a biya daɗin kenan me ba magana ba ya mace ba wannan wannan wannan a nan ne iya raba kin dai aka shiga an kare can kula yara ce ana magana tashin hankalin munin kiyama dan waka tambayi duk wanda ana yaje ta zuwa wata shari'a ko ana shari'a ana zama shari'a kaji yanzu daga suke kadawa ba an ana mutun shari'a hukuncin da iyawa ka yi kwazo ka wuto ne ba bakin ta kenan wannan kuma karshe ne lahira ce za a yi bayan da an kuma aka yi ba mai tadawa kun ba abin da ke koyuwa a hili ne na ka yi kunin kiyama kwarai da marashi mai girma ta maza Allah ta aisha al'amarin wunin kiyama ya huce ƙarfin mutum ya san mace a ta sannan mace shi ne ci gaba a tsadawa
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يتبع كل شيطان مريد
كتب عليه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير نعم يتي ومن الناس Allah subhanahu wata'ala ke cewa daga cikin mutane kala-kala ne kowa da irin yawan shi matsalar shi man yujadilu fillah bi ghayri ilm akwai mai jayayya cikin lamarin Allah ko cikin addinin Allah ba wani ilimi tare da shi ba wani ilimi ba wata hujja ba dalili wa yattabi'u kullu shaytanin marid zai bi duk wani shaytani mai sauran kai babu nasi da alaka kuma ra'ayi na wani shi ibn kasir ke cewa wannan aya yace tana magana yace wa hadha halu ahli al-bid'ah wa ad-dalal al-mu'ridin 'an al-haqq al-muttabi'in lil batil yatrakuna ma anzala Allah ala rasulihi min al-haqq al-mubin wa yattabi'una ahwalahu wa ad-dalal yace wannan aya tana magana halin dan bid'ah da inda yake batacce mai barin gaskiya ya bi dalimai ana ce Allah ya annabi sai ka kai aya aka samu kaza ya kai kaza da bani kaza ya shi kada kana aya kama bayani ya kama harari da hira yace haka suke sabar abin da Allah ya sakar sarin abin wasu shi wasu jagorori batattu masu kita addu'a lil bid'a wa hawa masu kira zuwa ga bid'a sun zuciya da abin da babu Allah annabi ya ce na addini ne alhawa ne duk abin da aka ce ba maganar Allah ba ta manzan Allah kuma addinin Allah ne to ba addinin Allah bane ba suna addini ne amma alhawa san zuciya ne bata ne yawan inda har Allah subhanahu wataala zai bar bayi dan suna san Allah suna son kusantar Allah ko ya bata mu Allah abin da yaso to me me kuma ko da annaba manzan Allah to za ga ne bid'a hadari ce inda har mutum da iya san Allah kurum a ba shi dama ya je ya ta abin da su kurum Allah ke ma kurum ya kama ko yanka ko duka ko tashi kurum shi Allah ke so Allah bai haka ba ya kuma kowace al'umma da manzanta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibnu Allah wa sallimu tahu kowa Allah ga wanda ya zaba shi yake aiko zuwa ga al'umma ya sa wannan al'umma kan hanya in dai abin da yake da alaka da Allah ne wanda kuma dama Allah ya mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ban mutum ko aljani sai dan saboda mu Allah bai mu dan bautar ga mun kuma ga wanda ya aiko kuma hatta da manzan Allah kadai cikin cewa kace in adri ila man ayyana shi manzan Allah kan shi anwa hatta annabi kan shi yace shi ma bai ban san zuciya ina ban abin da aka mu wahayi da Qur'an in adri ila man ayyana wa ma tuqanil hawa in hu illa wahyu yuha to yawa idan zama to manzan Allah ya ce bai bin son zuciya bai aiki da ra'ayi ya mu wayi ne kai kuma wani ra'ayi kuma ka ne an kuma da Allah idan manzon da Allah ya ku shi ya ce wahayi kullun yake bi bai bin san zuciya Allah ne shi da ka kana kai ba wani dama kuma shi ba manzon Allah ba haka kullun tsakar rana yace da abin da kamata amma Allah da shi bai san Allah ne kuma zama addinin Allah ka shirme ne shirme ne wannan bata ne kuma wallahi mai san mai san zama lafiya ya gami da alacin kyakkyawan hali wallahi ya tsaya ba addinin Allah ta hanyar wanda Allah ya duk wanda ka duk ilimin shi duk ilimin ba ba ba wani ilimi ba wani ilimi da mutum zai ya bi gaba ya sa ayi addinin Allah babu shirme da kun fata da kun wallahi fata ne karara ayi wallahi Allah ya shaida mu yace daga cikin mu'minan nas man yujadilu fillah akwai mai rigima cikin lamarin Allah daga ilimin babu wata masaniya wai tabi kullu shaytan marid tabi dukkan wani shaytan mai tsaurin kai shi kuma kutiba alai Allah ya riga ya hukunta kan shaytan annahu man tawalla duk wanda ya bi shaytan annahu yudillu baka da kai zai ba inda ma da wuzuru ya kullu ma sabu sayyid da ma shi yana manzo ya bi ka ya kai ka buruka yace wa hadihi ila azab sa'ir zai fa annahu yudillu kutiba alai Allah ya hukunta ga shaytan annahu man tawalla duk wanda ya bi shi ya jibinci lamarin shi fa annahu dillu zai batar da kai ne wa yahdi zai shirda mai shi ila azab sa'ir zuwa ga azaba ta wuta Allah ke ci gaba
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
‘yan an yi maganar kiyama mu ji tsoron wannan rana ta tashin kiyama irin abin da yake cikinta to mushkilar ɗan adam da jimawa wani iya aiki da ƙwallowa da ƙwallowaka sai gani ya zaɓi loshi idan ya buga ƙwallo shi take ɗauka ya tabewa matsalar cewa suna tunanin ya za a yi a mutu a tashi a zama ƙasa a tashi da yawa sun kafircin wani kiyama don wannan tunanin nasu to shi ne ana Allah ke ji hankali su ba mu ga mai hankali da mai rabon ganewa abin a hili yake Allah ba ki wasu bakwai misali a gaban wanda za ku ga an kun gano da haka kenan ba za ka yi mamaki ba ka yi inkarin musun tashi ba mutuwa sai ba misali ta hanya biyu ta kanmu da ta hanyar abin da yake zaɗa yau ya hora da kan cewa ya aihon nasu ya kuma mutane in kuntum fi raibin min al-ba'd an har kuna da kokonto kuna shakkar tashi bayan mutuwa kuna ga baiwa to ku tuna fa inna khalaqnakum min turab ku kin da kare magana mai rigima saka nan mutum ɗan adam daga ƙasa wannan jami'in abinda bai motsi bai da rai daga shi allah ya ce adam allah shi asalin babu kai sai ga shiga da bashin kwanta shirun sai a kuma mutane kana kai da kawowa don ƙasa aka yi asalin adam wannan wani mataki da allah ya bada maka mutum za ka gaddama da babu kai da ƙasa ko aka fara kuma aka yi aka yi ba maka adam ba min kar adam ya ce sun mamin nutfati kuma allah ya maida wannan halitta makon da kasa sai yake halitta kuma daga dugun wani abu daga cikin dugun wani sun mamin alaƙatin kuma manin wannan sai a sarrafa shi ya koma kuma gudan jini sun mamin mutakatin kuma a maida wannan jinin ya koma kamar tsoka da aka tamna ‘yan wannan ai wata marahin ƙasa aka bari sai aka maida daga ɗugun mani shi ma ɗugun manin iya matsayin mani sai aka maida kai zuwa ya aka maida kai jini ga kana kai ne da za a halitta matsayin adam amma da wata marhala kai a cikin rayuwarka jini ne ga jinin jini inda za a yi bari ya zubo jini kuma jini ne sai Allah sarrafa wannan jinin sai kuma tsoka nan ma naki naka jini ne aka mai da tsoka nan ma ya naki ana gita halitta ta koma wata kai kin ne kuma wannan duka jan hankali ne abu a gaban da gashi kai ne ga matakayin aka runka ya ce wannan tsoka ita ma da aka yi mukhallakatin wa gairu mukhallakatin akwai cikin da zai shiga wata ɗaya wata biyu ta kaci a wancan taifin an an zuba shi wani kuma zai zamana bai zine ba ya ce linubayi na laku don mu bayyanar mu wani abu na bayanin don a bayyana muku kudurar Allah a wajen tada mutum bayan mutuwa duk kai ne kan wannan mataki ya ce wani turufin arham ma na sha Allah ce muna tabbatarwa a cikin ma'aiwa abinda muka so mace ce namiji ne ɗaya ne biyu ne goma ne abinda Allah so nan da ɗan kwana uku da kuna sati masu ziban hanyar wata labaru wata bayar Allah ta yi ciki babba an yi kogara ta ce ɗaya takwas ne da aka zo ayyuka aka bude ɗaya goma maza bakwai mata kuma ta ce ba maganin da ke sha kuma sai an sha sha magani ta ba ta ce komai da magani Allah kuma kuma ya ce kuma da ran ɗaya goma zumbur eh zumbur goma eh afirka ta kudu afirka ta afirka ta kudu can na ta ta ce ba abin da suke shirma ko na haka ba kuma aka gwaro ta da cikin tana nishaɗin da baka shi cikin mabai amma tana nishaɗin ba wani tana nishaɗin ta tana maraunar ta haka Allah ya ce wani turu fil arham ma sha muna tabbatar abin da muka so a cikin mara ila ajalin musamman zuwa ajalin da Allah yanka daga shiga ciki zuwa aihuwa wata shida bakwai takwas tara yadda dai Allah ya zo zai zauna a wannan maiwa har lokacin da Allah ya yi mishi wannan zaman cikin ciki ne sun ma nufuruji kun tifana kuma za a hudo ku daga cikin kuna ɗalla kana ɗalla mu ɗalla mu ɗalla mu ɗalla mu an kace yaro ma yaro ya ne yaro ya iri ne lafu yayin da aka juya ba motsi ba inda kake motsawa ce ya motsa ta sun mana tabluku a shuddaku hukuncin da kuma ana nan ka dan lafu ka har dan motsi ka har zama ka har rare ka har tahiya mun kai ga ka ka kayan mu kaza ba mu kaza kana kuda kana wadawa ka bai ka fike shi ka da gudu kai ne ai shi ne zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake hakarin tashi ya ce malakum la tarjun lillahi wa qara wa halakum atwara wannan da me yasa ba ba nutsuwa game da Allah ko ba da inda ya ce ku mataki san mataki Allah muku halitta atwaran kai ne ba jini tsoka kashi kaza yaro kaza kaza mutum ba da baka ji baka baya abin da aka baya wani wajen hankali ne mai hankali jibar abubuwan kenan to me yasa kai za ka yi ka ce wa bai yiwuwa in na mutu a talo ni ya za ka to da ya aka aka yi ka ya aka yi ya da aka aka yi ka kun za ka zo duniyar da wa aka shawara har kullum a duniya haka kullum ba abin da aka yi ba bar ba wanda ya komi har kullum a ganga a duniya haka aka ganga a duniya ba da aka shawara wani ce wa baiwa wai ka yarda ka yi zama a cikin mahaiyarka wanda lokaci ka yi zaman jini tsoka duk wannan kai ne ka imani an yaka ka yi zama shi ɗan wuta a cikin uwanka kana ci kana sha kana rayuwa ka yi ɗan wani a cikin uwanka kowa ya zata kana ya ta ashe a lokacin ɗan adam san bitin ɗan adam inda misali za a busawa za a ba mutum hankali a cikin uwan shi mutsashin ɗan adam a ce bawan allah wannan duniya da kake ciki za ta mu da hanci a cikin sun cikin shigo ko ina ta mulhaji ne kaɗa rashin cikin ciki kuma ya rayuwa kamar ko ya rayuwa iya ta tana madar da wadda yake rayuwa ce daga ce mace akwai wata rayuwa za a wata ta yi kai dubun cikin koka da komi daban aka mai mai bayan duniya sai ce ƙarya ce wannan da kawo ce ta zai ta zai rayuwa to wannan ba ka sa'ani ba to yadda aka yi wata wannan duniya ta cikin koka ta cikin tabbata hanci a sanin da aka yi ba ka zama da aka yi ta aka kawo ka wannan duniya kuma sai zaka ce kuma wai ba kai wata wata rayuwa da sabuwa ka yarda ka ci to yanda ka san kana cikin waka an kaka cikin duniya haka kuma zaka rayu a duniya ko akai da lahira ba wanda ake ma shawara ba da wanda Allah ke shawara ko ne da ganka ka dan ka san a can ka san haka can ma za ka gona kiyama to illa anan hikimar Allah inda ya so a wannan rayuwa ce zai ba mu hankali ba mu komai su kun dokokin shi wanda ya bi doka ta Allah Allah mai tanadi a rayuwa ta musamman da lafiya wanda ya kibi shi ma da gidan shi shi ne kullum magana kenan kenan ba bi kamar da mutum mai hankali ba ya yi inkarin an mutu a tashi sai aka aka yi ka ba mu Allah yace wa minkum man yutawaffa a cikin ku akwai wanda yake cikawa da wuri akwai mutuwa tun a cikin ciki na labari mace cikin wata da shi dan ya mutu ya ce ya mutu an yi gwarin shi Allah a mutu a cikin mutu ake tun a cikin mutu ba ya to duniya ba a cikin da mutu ya ce wa minkum man yurad ila azal umar kuma akwai wanda za a raya shi ya zo duk ya kare ya wata ciki ya zo ta duniya ta duniya ma ya kai can ya shi ya kai tsakiya kan tsuha hayan ma ya shirce haye shirin ce da kai la ya'lamu ba da ilmin shay'a haye kai abinda ma na sani da mutum sani ba yanda ya ya koma akas yanda ya zo ya dan laqubu ko me ya amushi mutum kenan ba dirgi ba shi aka bar shi ya koma dan laqubu yi wallahi sai ya koma ko me ya amushi ya an kwanta ta da kana ba kowa ko garin ku wani tsoho shi ne dai mai wani kiman wannan kun bayan da iya ba wata a ce abin da ka shafa wa kawai ƙasa da ba tsuwa ko ina tsuwa inda kowane aiki mutuwa ko ina kuma tsuwa kai ne wani a ce wanda ya kwanta ma gajiya wani adam adam gajiye ne kun ne rigima kawai kun rigima ne sana a ce dodo kun rigima ya ce bayan wannan allah ta buga wani misali na kanmu wajen yarda ka yarda ana tsaya ka ba mutuwa ya ce haka watar al'arda hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هكذا قال لك أساك بنقول لك أنت قال من أمنا دامنا أنك جيبان قلي شرو سأسلكت أقول با كومي سنة بقاوا قاتل نبقى شيء yace amma fa'iza fa'iza anzalna ala in aka saukar da ruwa hitazzat ya ta dan motsa warabat ta kumbura bak sai ka tabu da wata ran sai ka iske ciyawa iri wata ka shuka wata ka shuka ba ai da garin ku ne ka san da nan tsanwa ne yanzu ya bushe kuma kana da imani daga an yi ruwa ka kowa za ka tsanwa ita baka ce ya za a yi wannan karan bara gashiya tasarus ya za su wuto bana ba kai da suna wuto ba ba za ka da suna wuto ba ai ba su kare ai an yi su amma yau in ka koma wurin da ake gafiya ta wasa yi shi ka duk da ake gazani in ka koma aka yi wa tana ne ganta in ka kiwo turka wata kirki ne da bar da bana to ya ka yarda ciyawa tana mutuwa bayan ta gusa ke kashi ka yarda baka shaka kuma ka shaka kai a tare da mutuwa duk abin duk sanar da ba sani ya ba wanda ya wance shi wannan kuma yace kenan ya tazzaka wani za ta motsa ta kumbura wa'ambata min kulli zawji bai za ta tsoro da dukkan kayan shibka iri-iri mai abin abin kalla a sha'awa ga wata tsanwa ga wata tsaita ga wata masara har kulan iri-iri daban-daban kuma abin sha'awa iri ɗaya da na bara ta zalika ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير
na'am zalik wannan dan wannan bayanin da Allah ke wannan dalla dalla ya ta hankalin mu gano ba wani magana matsala tashi ba mutuwa ce bi anna Allah wal haq dan kusan cewa Allah shine abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyi yuhyi al-mauta kuma Allah shi ke raye matattu bayan mutuwa wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai ne ba ya raye mutuwa ba akan komai Allah iya abin da so kuma ya gwada ma ɗan adam a nan duniya ya raya al'umma gari guda ya raya wani ya raya wasu daban-daban kayan annabawar shi annabi isa alaihi salam kayan isa mutan yahudawa na ta gari guda su kuka su faru ya ce an na yi lafi ba da mutuwa ya ala zai raya wani garin bayan mutuwa ko su iya ba mace garin ku allah shi kashi shi aka fara shi aka fara da shi amma ta wula ta mata abu suma ba a sauko Allah kashe shekara ɗari babban mutum na zaman cin arzikin sai ta uzair wasu ka tafi ɗan Allah ne mako ai wannan bai ce mamaki ya shi ji ba da ya za a yi wannan garin kawa shi mu kashi iya jiba kudurar Allah iya mamaki ya kafiyar ya Allah zai da wani garin duka a ce wani Allah bayan mutuwa ba ma ta hallau Allah ta kashe shi kuma tsawon na a shekara ɗari suma ba a kuma Allah ta doshi me ya kai ban ta doshi
فبعث الله مئة عام
أمات ولا مئة عام فماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى, إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال إن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
فأماته الله مئة عام ثم بعث Allah ya kashe shi shekara ɗari kuma Allah ta shi sai ga malaka mai tambaya kamar da bisu bawan Allah zaman da kai a nan shekara ka nawa sai da bisu yau man au adu ni dai duk da ne buga shi kwana ɗaya na yi ko kwarabin wuni cikin dai biyu dai in ma kwana ɗaya in marabin wuni ɗaliban da bisu ne a ta'a bawan Allah ba kwana yau da ba shekara ka ɗari a nan shekara ka ɗari amma wadda galar kamfallon wani ɗaya amma in za ka gano da haka wani zuwa da shirari ko tsari da mata sannan ji ba ɗan farafarafinka ɗan abin shanka da abincin da ka ɗauko wani kudurinka ka tafi baka ji ba ɗan shi kaɗan lamenta sannan ko canzawa exact yadda yake tsawon tarmus da muslim mana shi da wani gina ne shekara ɗari amma Allah ya rike ya rike kamshin abincin kamshin shi ma iya nan da mata sannan
kamshin bisa ba magana ba ya lalace kamshin ma yadda yake
kuma wani tsalla ya ƙima da ka ji da kuma cikin shakkinka wani zanen ayatar wani zanen ayatar ba don mu sanya ka zama to aya kama haka ne yanzu kenan gashi iya ga wuni daya ta shaka ɗari a kai kuma abin da ke shi abincin ka iya nan da yake sai mu gani wanzu kuma lahi marika kuma ka diba shi kuma jakin naka kai ga kai fa nan cizuwa wanzu da zamu kai ka diba kashin kashin kenan da babu jaki kashin ne kurin kashi ne yanzu na jakin shi wanzu da zamu ka diba kashin da jakin naka kai fa nan cizuwa yanzu za a gama kashin iskarce ko hawa tarwa kurin kariba ga kafin nan shizuwa ya za mu haɗa wannan ƙashi iya kallo karab-karab ƙashin a rarrabe na jikin ƙashin ma ya watsi rabon da bai ke kadiba da idan ka na ce ya diba ai tambaya yi bai yi yana imanin allah zara mutum ba mutuwa amma tambaya da kafin yi hula yaya allah zai raya wannan kadiba ka ga yadda ake yi ƙashin yadda zai koma karab-karab yadda allah zai yi ƙashin kuna da wani sun muna kusuwa na hama bayan an gama gashin karam karyar gam gaba daya skeleton hotel wata gam gaba daya kuma ka ganin da zamu zamu lullube wannan gashin kuma na tsoka abu da gaban shi iya kallo kashi kullun jake ta haram ishi alam an la kullu shay'in eh lalle Allah bi ikuna kan kun zai ga hadari shi da ibrahim yan wa bata yawa abin a duniya da cikin an yi misalin abin kamtar shi allah bada za ga ba duniya ayoyi har na da yawa ha kenan tashi ba mutuwa wani abu ne mai sauki a wajen allah shi yasa ya ce zalika bi anna allah huwa alhaq wannan bayanin da yake allah ke don kusan cewa allah shine abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta allah shi ke raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma allah mai iko ne akan komai yan wa tabbatin ma haka ayyana me yasa a yau har yau shekara wata dubu biyu da wani abu kaga duniya mai yawa kuma da kake cewa sun yi kawai wata duniya har yanzu ke ɗaukar isa allah ne ko me yi zai kurin kenan kodawa nan al'ala ne kenan an tabbatar duniya ta riga an tabbata da ba mutuwa magana kenan kama kai bangaren isa wa isa ko mun san annabi Allah ne ko mun san ba Allah manzo Allah ne amma wata kadiya guda wanda kowa ya bayyana cewa ashe ana mutuwa bayan tashi dan a hannun isa da yawa sun tashi bayan mutuwa illa mun mun san cewa bi izinin Allah amma inda aka yi tafaki cewa tashi ba mutuwa ba mu duk wani duniya ba mu tashi sun yarda duk wannan turawan sun yarda masu addini sai yarda haka nan su ke nan magana ta ibon tuwa abu ne a duniya allah mai ka haji lahirar wannan misali ne yanki kuncace da maganin bai ba wa annan sa'ata a ceto wa annan sa'ata atiyatun larai ba fiha wa annan allah ya ba'atu man fil qubur to yanzu magana tashi ba mutuwa tabbas kuma wa'annan sa'ata a tiyatun lare bafiya ita kuma rana lokaci da Allah ya kayyade na tada kowa da kowa a wuri guda da misali wannan rana ita ma tabbas ce babu kokuntu a kan ai maganar tashi daban ko maganar hisabi daban haka iman ya tashi ba mutuwa ina da shi ba mutuwa da tashi da shi to kiyamata cance magama eh kuma na rana babu shakka kan tabbatarta wa annan la yab'athu man fil qubur alla iya tado suka cin kaburbura a dole zai tashi dan hisabi a cikin wannan rana Allah ya ci gaba
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ومن الناس daga cikin mutane wasu kada ta mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ko wanda ke jayayya cikin addinin Allah ko lamarin Allah da garin ba wata masaniya wala wala ba wata shiriya da yake kanta ko nan abin da bai da ilmi wala kitabin munir babu wanda tayi wanda yake haskan hanya ko nan cikin duhu ne ko nan hutu ne ya tabe kina kwakwata Allah sani da yake na sani mana iya mai juya kai mana iya ma da kallon banzare ne kallon reni mana iya mai girman kai ibn abbas ke cewa mana bai shuwaran masu kira yace lidilla an sabila karshe dai wannan hali nashi zai bace mana ya bar ya bar hanya ta Allah to wannan mutane mai wannan halin girman kai ya bar gaskiya ya bi bata lahu fi dunya khizun walakin girman kai zai hana ya bi gaskiya a nan duniya iya da khizin kaskanci a duniya Allah zai kaskantar da shi kuma ce wani ziku yawon kiyamata azabar harif kuma a nan duniya a wulakanta ba daraja kuma gobe kiyama Allah zai ɗanɗana mai azaba ta ƙona mana ta wuta me yasa Allah zai nuna sakamakon zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid wannan zalik nan za a mai ace gori na a tada mai hankali iya cikin azaba za a gaya mai zalik wannan abin da same ka bima qaddamat yadaka dalilin abin da hannunka ya aikata ne shi san da ka ce خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم نعلى هذا متم الجرمان كأدونيا سألت خذوه فاعتلوه ألا لما ملكوه من أن كما شكتم له فاعتلوه كتوه من ذكيه أنا تنقرش تفاعتلوه إلى سواء الجحيم gashi tsakiyar jihim bayan kai tsakiyar jihim kuma da tattu musu bufa kwara sirami kuma ku zuba ruwan zari a kan ku zuba ruwan zari a saman kan eh daga azaba ta ruwan zari ana mai wannan azaba ana zuba ruwan zari wannan mai zo da zub kaɗan dana inna ka anta azizul karim ai ku ne manya manya mutane sani babba san babba ko ana mai azaba ko ana ce zub innaka antal azizul karim dan nan ka ji kai ne manya dan manya in karbi shi wannan gari inna hadha ma kuntum bihi tamtarun kuma za ci inna hadha ma kuntum bihi tamtarun abinda kuke shakka ne a duniyar da ku a cikin shi can da Allah ta zalika bima qaddamat yadaka wannan azaba ana mai ta dalilin abinda hannunka ya aikata wa anna Allah zai bi zalamin abid kuma Allah bai zalunta bayi dan muka tambawa shi ya maka shi Allah ta yi na kana bari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رجل